Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kowa da ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Umar ibn Khattab da yake nan cedar yan kifi a Kano a wannan rana ta Laraba wanda yau shida ga watan takwas hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina arba'in da uku wanda kuma ya dace da tara ga watan uku meladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan darasi da za mu yi a yau shine darasi na arba'in da biyar a cikin wannan littafi na mai tarin albarka littafin shadibiya mun faro muna cikin babu wakafi hamza wa sham za mu tashi wa yusmi'u haka kace mal nasir ko ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا إن كذا ما كسي مؤولا كو مهولا وفي غير هذا بين بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا ورئيا على إظهاره وادغامه وبعض بكسر الياء تحول قولك عن بئه تو أنا آه yana dai ci gaba da faɗa mana manhajin imamu hamza lokacin da ya tsaya a kan alhamza a kai wannan kuwa sabita ce ko eh to ba ni dan faɗiya gwani ba ma mata dungu ko? ko muna mata? ba a yi mata dungu ai shi sa yawuwa ita ma dai wannan dai gata ɗin dai ai afuwan abinda za mu duba a nan kunga wannan alhamza fataha gare ta kasara ta rigaye ta wannan nan ma fataha gare ta kasara ta rigaye ta ta ɗaya kenan ta biyu fataha gare ta bamma ta rigaye ta wannan ma haka to sai ke cewa wa yusmi'u ba'dal kasri wa dhammi hamzahu lada fatihi ya'an wa wawan in kada maka ce mu hawila ko mu hawila duk wanda ka yi wannan takadirin baitin wa yusmiku hamzatun nasa hamzahu wa yusmiku al-imam hamza yana biyar da mutane alhamzarsa ba'adal kasari yayin da ta zo bayan kasara wato takadirin baitin bari in in karanta ku ga yayi allafu abin da kita allafu wa nashr al murattab wato kaman a ce wa yusmi'u ba'd al kasri hamzahu lada fatihi ya'an muhawwila wa yusmi'u ba'd al dhamm hamzahu lada fatihi wawan muhawwila kun bai ta kadin bai yawa wa takadin sa wa yusmi'u hamzatun nasa hamza imamu hamza yana ji yadda mutane alhamzarsa lada kasari lada fatihi mai ba da kasari wato in ta zo bayan kasara yana je ta wani alhamza ya an muhawwala ya je da ita ya wacce ya zamo an canza ta daga alhamza ta koma yawon ka tsaya nan khati'a sai ka sai khatiya خاطية ناشية مية abinda mutum zai karanta kenan mi'atayn miyatayn miyatayn bi ayyikum biyayyikum haka za ka karanta kaga anan ya ji yadda mai saurare alhamzarsa wacce ta zamo mai fataha abin nan ko mai kasara bayan fataha ya ji yadda mai saurare alhamza ta zamo ya an ingada maka ce muhawwala wacce ya zamo an yi tahwila ta an canza ta ko kuma muhawwila halin min hamza hal ta kaunihi muhawwilan da ya an sannan wa yusmi'u ba'da dhammi hamzahu kuma zai biyar wa abin nan ko bayan ya bayan alhamza zai ji yadda mai saurari alhamzarsa wawan shi ma kuka ce muhawwila ko muhawwala kenan nan mu'ajjala ta ga yanzu alhamza da ya fataha amma kuma sai sai ka sai zama muwajjala yuwallifu la yuwakhar mun gane to ku duba tafsirin da suke da zamu gane abin alhamdulillah nan da za mu yi bayani gida tara ce ku tara hankali amma abin bai da wata wahala ita dai alhamdulillah nan ko ta zamo mai fataha ko ta zamo mai kasara ko ta zamo mai zamba haka ne to shi kuma harafin da yake kafin ita ko ya zamo mai fataha ko mai kasara ko mai zamba uku so uku nawa kenan tara bari mu zo da misalin yadda za mu gane mu ce harafin da yake kafin alhamza mai fataha ne za ta iya zama mai fataha a za ta iya zama mai fataha ne kenan sai iya kasance mai kasara biyu sai iya kasance mai zama kaga uku harafin da zai kasance mai kasara shi ma ko dai alhamza zama mai kasara ko mai fataha ko mai zama shida abin da ke kafin ita mai zama ita zama mai zama ya kosa ko mai fataha ko mai kasara kaga tara kenan to yanzu wannan ya ambata mana hali biyu ita alhamza ta kasance dai mai fata abin da ke kafin ita ko ya zama mai kasara ko mai zamba in ya zama mai kasara ne ta zama yawo in ya zama mai zamba ne ta zama wawo mun gane wannan to shi ke to tunda mun fahimci to yanzu zai zo ya dunkule ma sauran kai da kanka za ka wargaje suka ka bambance sai ce wa fi gairi hada baina baina to duk wanda ba waɗannan biyun ba za ka yi masu tashili baina-baina. Wa mislahu ya kulu hishamun ma ta ƙarrafa musila. Haka ne ko? A nan da ya ce wa fi gairi haza, to ne da gairi haza ya tsaye daga cikin bakwai. Yanzu mun faɗi alhamdulillah duk fataha gare ta. To yanzu mu samu harafi mai fataha kafin alhamza mai fataha. sa'ala ya za mu tsaya sa'al sa'al mai tasiri sa'al mai tasiri yanzu mun gama da wannan babin guda uku kenan alhamza mai fataha ka abin da ke kafin ita mai kasara mai zama mai fataha mun gama to sai mu zo mu ce abin da ke kafin alhamza mai kasara ita kuma ta kasance mai kasara khasi'in si'i ko kha'ifin to duk wannan me zama tafsiri baina baina khatihin khatihin to haka zamu yi mata ka kasara kasara kha'ifin to sai mu ce abin da ke kafin ta haihu mai kasara ita kuma mai zamma wanne ne misali kawo mana akwai misali ina da na rubuta misalin mai muka ce yawa su ilu ko su ila a'a ko da yake yawa a'a mai kasara muka faru yanzu mun yi kasara kasara to muna son kasara ban ma famali'una to shi wannan kaga fa malihun tare da cewa shi fa malihuna nan gaba akwai fuskar sa wa musabiuna al-harfu fihi a menene wa musabiuna al-harfu fihi ko menene wa nahwu musabiun ana shafi a rabin dan inda ke samu kadaru annahu bil khadd kana musahila musabiun zaka ce musazun famali'un kace famalun kana da wannan fuskar famalun to wannan fuska yanzu ta abin nan famalihun sai wani misali kuma bana famalihuna an bi'uni an bi'uni eh mustahazihun mustahazihun haka duk kasar azon ce to sai mun gama da kasara ko eh wa mun yi sai kasara fataha tunda mun yi kasara kasara kasara zamma to sai kasara fataha ina misali sa kasara fataha kasara fataha sanin koda ba mun yi kasara kasara kasara zamma sai kasara fataha haka ne? A'a yau wato ai mun wuce mun wuce waccan ma na manta a ce shi suna cikin wancan biyun mantawa ne suna da cikin wayu su miyu ba a da kasari wa zami hamzahu ko ai mun ce guda dokin su da ma idari ne ma yawa kenan ba ma zai shigo wannan sai dai mu tsallaka wajen me dhamma to sai mu zo mu ce dhamma fataha dhamma fataha sai ya zamo me a'a zama fata mun gama da shi shi ma gashi nan zama muwajjala to sai mu ce zama kasara shine suhilu suhila sai mu ce zama zama ruhusikum ruhusikum to mun gama da su ma kenan ko ko akwai sauran an gama kenan yanzu wannan abin da za mu fahimta fataha kasara fataha kasara na ɗauka mun yi shi a ai gashi nan fataha kasara kafiya eh nashiya wannan shine ai wai sun ba da kasai babban mai hamsahu to sai ce wa fi gairi haza baina baina a a sai ka tsaya a wurin ne ka ce yaya fata ka sanar ne zai ka ce mazan lahin lahin zai ka wani tuma ma ne zai da kai nan da farawa sai dai sai dai iftibari tun da ya hada iftibari abin da muka ce to mun gane wannan ko to shi ne ce wa fi gairi haza baina baina sai ce wa mithlahu yaqulu hishamun ma taqarraba musila sai yace wa mithlahu ku kwatankwacin hamza yadda kaga hamza kun ga a ce yace cewa annahu min ba'di ma alifin jara yusayyiluhu mahama tawassata malakala wa yubdiluhu mahama tatarrafa mithlahu to kaga tatarrafa to shine ke cewa wa mithlahu yaqulu hisham irin yadda malam yaqulu ai shine ya karau yadda hamza yake karantawa to haka nan hisham yake karanta ma ta barrafa wacce ta zo da ƙarshe musila halin kasancewarsa mai sauƙaƙa ta wannan musila kamar yadda na faɗa a farko ko dai ya zamo alhazfu ko ya zamo al-ibdal ma'ab ko a tashidu baina baina ala hasabi abin nan abin da ka'ida din da muka tsaya kai ina fata mun gane to shine to sai yake cewa ورئيا على إظهاره واتغامه يتي إترئيا an karanta da izhari da kuma idgari an rawaito wannan guda biyu daga Hamza asasan ko dai mu ce wariya ala izhari kenan wariya ko wariya kaga an yi ibdalin alhamdulillah ko dai a shigar da ita ko a shigar da ita eh kenan muna da fuska biyu a wajen Imam Hamza in muka tsaya akan ri'iya akwai riwaya da cewa Imam Hamza ya karanta ri'iya kan jumhur to amma wannan gaskiya da ita da ri'iya ce yawa wannan ƙa'idar dai wa hamzatu idra ka bisa hala hamzahu wannan dai gaskiya ita ce mutarida to sai ki ta wariyar ala izharihi wa tigamihi sai sai wa ba'dun bi kasrin ya liha in tahawwala ka ƙaunika an bi'ihun wani bi'ihun sai ya ce wa ba'adun wasu daga cikin rawiyai bi kasirin ha sun karanta da yi wa kafin kasara liya'in ta'awwala saboda yadda alhamza ta canza ta zamo ya'un ina misal sai ka ƙaunika an bi'ihun kamar faɗarka an bi'ihun يا آدم أنبي قد أنبئهم تنكنا لمين فسكا بيو أنبيهم أنبيهم هنا زيت مكة وبعضهم بكسر الياء لهاء بكسر الهاء لياء تحولها وسوسن كان تادي مونن abin nan ha'un kasara saboda ya saboda menene yunasibul ya alkasara kullu shine abin yunasibul ya to an samu daga cikin ruwatun sun karanta an bihim amma abinda wasu shara suka fi rajaha suka ce an bihum saboda idan muka duba ilaihum da ladaihum duk haka malam zai ke karantawa saboda ka suka ce a dhamman shine raji yadda cewa ya juzu shi sa ba ce maka abin nan abin nan sai ya ce ka kaulik alim wa nabbi'ihum da kuma nabbi'ihum guda biyu wa nabbi'ihum wa nabbi'hum an dayf ibrahim wa nabbi'ihum wa nabbi'ihim abinda na manta ba ban faɗa ba da yace wa iya kana da halihi wa tirani abinda suka faɗa suka ce banda ri'iya akwai kalmomi da suke kama da ita akwai ru'iyaka da ru'iyaya mun gane ko to za ta iya ka tsaya akai ko dai ikhtiyar ko ikhtibar kuma izrar so a wajen hamza yanzu za ka iya cewa ruya ko ruya ruya ko ruya in ka ce ruya kaga saboda wannan kai ibdalin alhamza ta yi munasaba da abin da ke kafin ita ne ke kafin ita dhamma dhamma tunasibul waw sai ka ce ruya ko ruya ko kuma a'a sai ka yi ibdalin waw din da zamo ya ruya ko kuma qad saddaqata ruya ko ruya kaga wannan fuskokin guda biyu su ma idan kai idigami dole ya zama yawo ta shigo a cikin yawon yawonta mun gane ko? yawon mun kai idigami sai ya zama wawo wanda za a ji zon mata ja shi to shi ne abinda na so fada wacce gaban da manta sai ya ce wa kadara wau wannan sabon magana ce wa kadara wau annahu da khatsi kana musahila sai ce wa ƙadarawan yanzu kun ga don mun yi bayani ya imamu hamza yake kanta alhamdulillah nan a wayu su mi'u ba da kasar yau zami hamza duk wanda mun yi bayani ko to wannan shi ne mazahabi na farko to za mu koma mazahabi na biyu sai ce wa ƙadarawan annahu bil khatsi kana musahila kuma sun rawaito cewa shi imamu hamza yana yin tagayyirin alhamza ne gwargwadon yadda rubutun ƙur'ani yake to ya tafsirin abin yake sai ce fafil ya yali ko آه، فبالياء يلي والواو والهلف رسمه فبالياء يلي والواو والهلف رسمه wato kaman ya ce fafiliya yali rasmahu wafil wawi a walhadifi kai akwai walhadifi fafiliya yali walwawi walhadifi rasmahu kaman ka ce fafiliya yali rasmahu wafil wawi yali rasmahu wafil hadifi yali rasmahu ya abin yake kamar yadda muka ambata na ya cewa alhamdulillah nan kala kusan uku ne kuma ka ce hudu akwai wanda aka rubuta a ra suratul yayi akwai wanda ke a ra suratul wawi akwai wanda ra suratul ha alhamdulillah aka yi wa dumbu mu a tsarin karatun mu na allo ita ce a ra suratul yayi kaman sayyi'an kaga sayyi'an wannan ala suratul ya domin inda baka dora hamza ba dungu ne wanda ka isa yawa kasa to akwai wanda take ala suratul wawi kaman aba ukum da abuna ukum kaga wannan hamza akan wawu take akwai kuma wacce take la suratul laha ita ba da ma'ana da wani dungu suka ce ita ce kaman a ce wadadana aba ala aba'a kaga wannan aba'a na din la surata laha yawa idan muke ta Allah ta farko to sai yake cewa wa qadarahu sun rawaito cewa annahu bil khatt kana musahila shi imam hamza ya kasance gwargwadon rubutun qur'ani haka yake ta da yirin alhamza fafiliya yali walwawi walhafi rasmahu idan alhamza ce wanda aka rubuta akan ya ko akan wau ko kuma aka shafe ta to sai ya bi yadda tsarin rubutun Qur'ani yake me ma'anan wannan idan an ya tsaya akan alhamza wadda marsuma ce bi suratul ya fa huwa yaqifu alaiha bil ya idan kuma ta zamo cewa marsuma ala suratul wawi yaqifu alaiha yakun yubdil hawawan وإذا وقف عليها وهي لم تكن لها سورة فهو يحذفها kunga wannan wajahin in muka koma wancan wafi gairi haza baina baina kaga misali khasiyin tasiri za mu yi to a bisa wannan wajahin sai zama khasiyin ya zallanta eh kaman wannan to ba wannan ba za mu ce ne kaman birhusikum birhusikum kaga tasiri ne sai zama birhusikum waw zalla in mun tsaya akan a kaman abin da muka ce famali min famali hun sai mu ce famalun musazihun sai mu ce musazun nan gaba za mu zo musa zai kudar harbu shi ma nan gaba za mu zo wannan to amma wannan ka'idar ce amma to amma sai suka ce a'a wannan maganar da ya faɗa ba ta zama ala zaki'a ba su mu haƙi kuna sun yi tafsirin abubuwa suka ce domin ba akwai alhamzozi wanda an rubuta su a kamaru amma kuma zai tsaya da wauzalla a kan sosai tasiri kan misali aba hukum wa abuna hukum wannan koda ya tsaya ba da wauzalla zai tsaya kansu ba idan mutum yana da littafin alwafi zai ga cewa an yi tafsirin su an kawo su fillafila ko su da cikin tabai da ake shari'a ma'ana wannan ne wani mazhabi ne na biyu na tagayirin alhamza cewa in ba ta da sura a shafe ta gaba ke ɗaya in sura ce ta wau a tsaya da ita a idan ta zama wau in sura ta wasu rufiya a idan ta zama waya amma shi ma kuma yadda ce Allah ba ala idraki yi ba an yi nassi akan wayan sura da ina fata mun gane to shi ne wanda ka duk abin nan nan da aka ce daddacewa wato wanda muka gama gaskiya shine mushtahir yawwa wanda muka wuce sai ce waqad wannan kan mali takalil ne da yace waqadar wa eh wadda la surata laha yanzu kaman mustazi'un ai kaga bata da sura ba akan wa take ba ba dungunya ake mata ba ko zai ce mustazur kaman eh irin su ne yake shafewa tunda dama a rasamar usmani babu su ba su da sura to irin su ne yake shafewa to amma tabbas wannan wajen farko da muka faɗa wa fi gaida hazar shine abin da zan mushtahir to amma shi ma wancan wajen shi yasa ma yake maka wa qadarahu annahu bi khatta kana musahila eh kamar da yanzu yanzu misali kamar da muka ce irin sun khasi'in khasi'in a bisa abinda mu karanta yanzu zai zama khasi'in tashili a bisa wannan wa kadar wa annahu bil khatt kana musahila sai zama khasi'in zallanya yawwa akwai tashili ko ya bari tayabun zalla a bisa abin a bisa wannan abin nan wannan fuskar ta biyu yawwa to sai yake cewa to in mun yi sai mun yi beti kuma biyan sa eh eh in mun yi walak fashi sai mun ƙara beti na gaba ma iya ƙarawar saboda abokin haɗin sani dole to shi kenan dan ba zai abin da sai kada da wancan na gaba to sai dai mu tsaya anan ne abin da muka yi daidai mun rubuta Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka kuskure mun rubuta Allah subhanahu wa ta'ala